ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين يا رسول الله ولا تزال بذاك قشي با تندق داو ورك قرن مدينة أو أن مقبتاناك بنو النظير بنو النظير آه da banu ƙuraiza yahuda wannan wala ta zaliba za ka gushe ba tattalibu kana ganin ala kha'inatin minhum ka dinga ganin ha'incin su kenan yana kulla ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya su yi wannan su rufe wannan wannan ya tono su rufe wannan wannan ka dinga gani kenan ya rasulullahi fa'afu annum wasfa fa'afu annum ka yafe musu wasfa ka kawai da kai inna Allah sani Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautawa to akwai alƙawari tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya dawo madina ya zauna sai ya kira malaman yahudawa ya ce ni kun riga kun san ni ne annabin da allah ya alkawari zai aiko kuna karanta sunana a littafin ku da sifofi na duka saboda haka gani allah ya dawo da ni garin ku ina so don allah kada ku zama ku ne farkon waɗanda kuka ce wannan lamari nawa ƙarya ne wala takunu awwala kafirin bihi don allah kar ku zama ku ne farkon wanda za su ce wannan al'amari ba ku yarda ba ku ne malamai to shi kenan sai yahudawa suka ki da suka ki sai ibnu salamin sai ya yarda to da ya yarda sai ya kira su ya ce to shi wani ne ibnu salamin a cikin kuna ce babban malamin mu dan babban malamin mu shugaban mu dan shugaban mu to shi kenan sai ibnu salamin ya ce to ka boye ni ka tambaye su in sun faɗi haka zan fito in ce to in haka nake a wurin su ni dai na yi imani da kai to da haka haka ya boye shi ya tambaye su wane ne ibnu salami a gare ku shine malamin mu babban malamin dan babban malamin kuma jagoran mu sai ibnu salami yace to shikenan in kuka yarda haka ni dai na yarda annabi muhammadu din Allah ne ya aiko shi shi muke karantawa a cikin littafi sai suka ce kai mutumin banza ne dan za su kai masa jafa'i to annabi daga nan sai yace to yanzu abin da zamu yi mu kulla alƙawarin zaman lafiya kar ku cuce ni kar in cuce ku wanda duk zai mini sharri kar ku haɗa kai da shi ni ko duk wanda zai muku shari ba zan haɗa kai da shi mai zaman lafiya zaman makwabtaka illa bi min Allah min nasi to sai ka zauna lafiya din to ana nan ana nan sai ta soma faruwa tsakanin su abin da ya fara faruwa da yakin aka yi yakin badar da aka yi yakin badar annabi ya samu nasara sosai cikakkiya sai wani daga cikin su uzu billahi wannan akwai mugun labari wane da wane da wane wai muhammadu ya kashe su tuna amfani zaman ma duniya sai ya je ya zuga mutanen makka shi kabu al ashraf sunansa bai hudi ya zuga mutanen makka ya zuga ya kamata mu san mu yunkuri ko da wannan mutum ya to da ya dawo sai annabi ce wane ne zai je ya kashe mini mutumin nan ne to ya ya hada wannan gayya sai muhammadu ibn maslama ya ce rasulullahi in ka yarda in faɗi komai ba komai zan kashe shi yace je ka faɗi ba komai sai ya je yace kai wallahi zaman zaman mu a garin nan yanzu kan abun ya so mai mana ya so mana karfi kullum a ce ku kawo kaza kullum ku kawo kaza sai ce dama na ga muku ba za ku iya ba ba za ku iya ba ce to ai abun kan lalle yanzu kan ya mun zo ne ka taimaka mana ka ba mu ka ba mu bashi yace ba zan ba ku bashi ba sai dai in za ku kawo jingina to me da mu kawo jingina da muna da abin da za mu kawo jingina ma zo neman bashi ce ku kawo matan ku ce habba ranka yadda kake da kyau dinnan wani mahaukaci ne zai baka jinginan matarsa to kawo ƴaƴan ku ce to ai za su rinka wasa da yara suna ce ƴaƴan jingina ƴaƴan jingina abin kunya ne in ka yadda dai za mu kawo muna da makamai mu kawo mu jingina ka ba mu kuɗi ce to ku kawo ya za ku kawo ce da daddare shikenan sai ibnu maslama ya zo da daddare da makami ya riga ya abokin maganarsa abokin tafiyarsa magana ce zan yi magana da shi zan kira shi mu tafi da shi daji zan zo magana da shi zan roƙe shi ina so in sumbanci kansa da kaga na kama kanka sare kan da ya zo sai ya yi magana da ya magana wane ne yake ni ne mata sai karka fita da daddaren nan ce ba komai abokina ne ai mun riga mun kulla shawara ni dama akan zai zo karka fita ba je ba komai abokina ne to ka zo ne na zo ka kawo abin na kawo amma yana dan baya nan kaɗan inda na ajiye ba nan ban zo da shi har nan ba gashi nan dan ko za mu je sai ce to mu je yana tafiya da shi abokinsa kuma yana tafiya sai ya ce an za ka sha wani irin tare mai kamshin gaske da za ka yadda da na san sana da na san sana kanka saboda tarin nan naka sai ce san sana mana da ya kama kan ya rike gajin ya ce bismillah kaf sai aka sare kan to daga nan suka so mu jin tsoro su yahudu to daga nan sai kuma aka yi wani abu na birma'una birma'una kamar yadda na soma a cikin karatun da ya wuce wani ya zo daga can najiri ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin nan naka in ka faɗa mutanen mu za su bi ka ya tura mutane mutane ba su ba su ba ai nasara ba sai aka kashe su aka rage mutum ɗaya shi ma ya ce shi madari ne shi kan da Isma'ila ya dawo gida da ya dawo gida a hanya sai ya ga wani mutum yana bacci sai ya kashe shi yana tsammanin irin waɗancan ne sai daga ba lamar ya bayyana ba shi bane musulmi ne annabi ya ji zafi ya ji zafin abin da ya faru a can biyar mauna a najidu ya ji zafin kuma abin da ya faru a hanya to sai yana neman makace zai biya diyar wannan mutum da aka kashe sai ya je wajen abokan zaman nasa su yahudawa ya ce abin da yake tafi da ni na zo ne ku taimaka akan wadan- wata diya da zan yi ya ce a yi abin da kake za a yi abul kasim duk abin da kake za a yi zauna a nan zauna maraba da zuwa maraba da zuwa maraba zauna na ayi tukuna sai an ci abinci an sha ruwa zauna a nan maraba duk abin da kake so za a yi sai suka je suka shirya in ya zauna nan za a ɗau katon dutsewa zuwa sako masa aka shi ko aka ce manzon Allah ya zo ya zauna sai Jibril ya gaya masa sai ya tashi ya tafi gida in je shiryo mayaka suka zo suka kewaye garin shine banu nadir kenan aka kore su na suratul hashi wanda zamu karanta wala ta zaru ka dinga ganin taɗari kana gane ala ka'inatin minhum daga baya kuma saka suka sake shi da mutanen makka suka kawo bawatul ahzabi su banu quraiza kenan su kuma aka shi su ka dinga ganin kenan ya rasulullah fa'fu anhum sai dai ka yafi ka kauda kai wasfa ka kauda kai inna allaha sami allah yuhibbul muhsinin allah yana son masu kyautawa ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إنا نساري أخذنا ميثاقهم عداوة والبم ما ذكروا به فأمرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يد مكي القوري يهودا نتي مكا in ba su warware alkawari ba ga yadda muka yi da su amma da yake masu warware alkawari ne sai suka warware alkawari kuma na la'ance su bari mu koma kan kannan su su kuma nasara wa min alladhina qalu na nasara har yanzu ma mun dauki alkawari da mutanen nan da suke kiran kansu nasara suke kiran kansu nasara domin da can asalin su nanu ansarullah su ne mataimaka Allah mabiya annabi Isa to daga ba sai aka canja musu suna aka ba wannan suna lansaro mutanen manzon akan na misa ga su ma mun yi alkawari da su fa nasu hadda min ma zikiru bihi su ma sun mance rabon da aka ambata musu cewa inni anni faddaltukum alal alamina kuma ba dangin da Allah ya jin da aka ba su cewa su a cikin dangin duniya duka ba dangin da Allah ya zabi annabawa masu yawa kaman cikin dangin su su ma mun yi haka da su zaka ji labari fa nasu hadda min ma zikiru bihi ولا تزال تتلى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا ما ذكروا به فأنغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة sai muka cusa gaba tsakaninsu da junansu ila yawmi qiyamati har zuwa ranar tashin kiyama su nasara ubangiji ya jarrabe su abin da ya jarrabe su bayan annabi isa alaihi salam akwai wani makiyinsu ana kiransa bulls false shi wannan mutum yana kashe nasara bai sun nasara masu bin annabi isa yana yaƙan su yana kashe su yana yaƙa ya kashe mutane da yawa rannan sai ce kai wannan kisa da nake ma ai ba zai cuce su kamar in na shirya musu wani mugun shiri wanda yake zai daɗe ba sai ya ce to bari ya shirya musu sai ya je rufe idonsa ɗaya sai ya zo ya ce musu kun san ne kace mun san kamar na maƙiyin nan mai kakkashe mu jama'a da kun sani da ido biyu ko eh to ai yanzu na tuba na gamu da annabi isa ne da gani na sai yace mugun mutum maƙiyin mutane na mai kashe mutane na sai ya mare ni sai idon nan nawa ya mutu to nace masa na tuba na tuba ce ya yafe mini kuma yanzu ya naɗa ni ya mai da ni babban mutum a cikin ku kuma za ku ji labari cikin sai suka gina masa gida a cikin su yana kawo musu labari yana kawo musu labari yace labari ya same ni kaza kaza kaza shin kaza shin kam abubuwan da aka ce muku haramun din nan su alade su su su giya ba abubuwan da ke kayan bayan kasa bane ai Allah ya halatta wa dan adam duk abin da yake bayan kasa duk abin da yake haramun ne yana ciwusa sai ce ya samu labari an halatta ana nan ana yi ana yi har yace shin kam daga ina rana take fitowa suka ce daga gabar daga ina wata yake fitowa suka ce daga gabar daga ina tawaye suke fitowa daga gabar wa yake kawo su suka ce Allah to Allah a gabar yake duk ibada da za ku ku tobi gabar ana nan ana nan sai ce musu shin kam ina tambayar ku wane ne yake da ikon raya matattu banda Allah suka ce sai Allah wa yake da ikon yi wa makaho ido banda Allah sai Allah wa yake da ikon yi wa kuturu mara yatsa yatsu banda Allah sai Allah to Isa yana yin wannan ku tabbata Isa din nan fa shine Allah da kansa ya sauka cikin surar dan adam kar ku saki wannan magana sai suka fita sai ya sake kiran waɗansu kuma ya gaya musu haka da ya sake kiran su ya gaya musu haka sai suka ce da suka da ya sake kiran waɗansu ya gaya musu irin wannan wa yake raya matattu banda Allah wa yake yin kaza kaza banda Allah ai Isa yana yin wannan eh to dan Allah ne wani ne ubansa in ba Allah ba su kuma sai suka fita da wannan sai sai kiran waɗansu kuma ya gaya musu haka suka ce to banda Allah wa yake wannan to Allah Allah ne shi ma Allah ne wasa ma Allah ce to sai ya shirya musu shiri uku to sai suka zama kashi uku malakaniya da yaqubiya da nasturiya wayannan suna ce Isa Allah ne da kansa ya sauka cikin dan adam wayannan suna ce Isa a'a ba Allah ne da kansa ba dan Allah ne wannan kun ce a'a Allah yana nan Maryam tana nan ita ma Allah ce Isa ma Allah ne Allah guda uku na uzu billahi to duk zai za a yi bayanin sa cikin wannan sura laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح قل har dai zuwa ƙarshen sura za a karanta mana wannan duka eh to wannan gaba sai ta shiga tsakanin su kashi uku nan suka ta yakan juna su da junan su to shi wannan bulls din nan ya cuce su kwarai da gaske fa an raina bainahul adawata sai muka cuna gaba tsakanin su wal bagada da kiyayya ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin kiyama wa sabai nabihu Allah ma kanu yasna'un da sannan Allah zai ba su labarin abin da suka aikata in sun je lahira يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
جاءكم من الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أهل الكتاب يا كوما سلتافي يهود لنصارى كنا أنا يمس ونن كراني دكراري don a jawo hankalinsu don babu amfani malami ya zama malami bai aiki da iliminsa ba to saboda haka ake kira shi da wannan suna don a jawo hankalinsu ko su yarda ya ahlal kitabi ya ku masu littafi wanda suke da tsofin alkawari a taura mutanen annabi musa da masu sabon alkawari injila mutanen annabi isa ana kiran ku qad ja'akum rasuluna haqiqa manzanmu ya zo muku rasuluna manzanmu يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ya zo zai yi muku bayanin abubuwa da yawa wanda kuke ɓoyewa a cikin littafinku kamar sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ayar jefi mazinaci kamar ayoyin ayoyin kissar farautan kifi na ranar asabar wanda aka mai da su aladu da biroyi kamar ayar riba duk da zai bayyana muku abubuwa da yawa da kuke koyewa cikin littafin ku kasira mimma kuntum takfurun min kitabi wa yafu an kasir kuma zai kauda kai da yawa ba zai muku tonon asiri tonon asiri tonon silili ba akan abin da bai zama dole ba zai zai rufe zai kyale ku akan abin da bai zama dole ba wa yafu an kasir qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin muna gaya muku in ji Allah Allah yana gaya wa yahudu da nasara qad ja'akum haqiqa haƙiƙa qad ja'akum min Allah nurun wani babban haske qad ja'akum ya zo muku min Allah daga Allah wani babban haske annabi Muhammad kenan qad ja'akum ya zo muku min Allah daga Allah wa kitabun tare da littafi mubinun mai yin bayani ubangiji na kiran kansa nuru Allahu nuru samawati wal ard yana kiran alqur'ani nuru yana kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuru yana kiran musulunci nuru duk wanda ya samu imani da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin annuri kenan duniya da lahira wata rana muna cikin taro da wasu malamai sai wani mutum ya ce littafin jawahirul ma'ani akwai wata magana mai muni a cikin littafin a cikin rimahu domin akwai inda aka ce annabi muhammadu wai haske ne wanda ya zo daga allah duk wanda ya faɗi haka ya zama kirista shi malami ce mu a sanin mu annabi muhammadu mutum ne dan adam dan adam ko adamu kuwa ƙasa da ruwa aka kwaba aka halicce shi to mu sanin mu da annabi muhammadu kenan duk wanda ya ce annabi muhammadu wani haske ne wanda ya zo daga allah to yana so ya ce mana ya faɗi abin da nasara suka faɗa kenan ya zama kafiri to ina wurin sai nace masa gafata malam ai ba malamai ne suka rubuta masu jawahirul ma'ani ko masu rimahu ko masu wani littafi Allah da kansa ne ya faɗa mana haka a cikin suratul ma'ida yana ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kaseeran mimma kuntum takfuruna min alkitabi wa yafu an kaseer qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin Allah ne da kansa yake mana annabi Muhammad wani haske ne babba wanda ya zo daga gare shi tare da alqur'ani mai yin bayani
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم wannan haske wanda ya zo daga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuluna Allah yana ce rasuluna manzanmu ya dangana shi gare shi don a san darajarsa to wannan babban haske wanda ya zo daga Allah tare da littafi mai bayani ya bihi Allah man ittaba ridwanahu subulas salami da wannan haske ne da wannan annuri da wannan littafi mai yin bayani ne Allahu Allah ya hadi yake shiryawa bihi da wannan hasken da wannan annurin da wannan domin abin da ya sa lamirin ya zama ɗaya shi annabi Muhammadu nurun shi alqur'ani kitabun mubinun to da sai a ce ya hadi bihim Allahu da su waɗannan abubuwa guda biyu annabi Muhammadu da alqur'ani da su ne Allah yake shiryarwa sai Allah yake da shi ne yake shiryar da muttaba ridwanahu da shi wannan annuri tare da mu'ujizar wannan annurin alkur'ani sai ya zama lamiri ya zama guda ɗaya don manufan muhammadu shine manufan alkur'ani shine ko manufan allah saboda haka babu babu babu damu an ganye lamiri guda ɗaya ya hadi allah yana shiryar da manitta ba ridwanahu duk wanda ya bi hanyarsa ta yarda don hanyoyin allah guda biyu ne akwai hanyar yarda akwai hanyar fishi duk ko kowanne da ranarsa da ba a yin mulki sai da jalala da jamala wato abin da ake fara tambayan karfin gwamnati sai a tambayi economic menene karfin dukiyar gwamnati sai kuma a sake tambayan defense menene karfin karfin kayan yakin gwamnati to in kayan yaki ya kasa gwamnati ta lalace in kuɗi na karfin gwamnati ya kasa gwamnati ta lalace saboda haka duk guda biyun nan ana so zama karfafa jamalan wa jamalan to ainihin wanullahi shine ta hanyar dama hanyar yardan Allah sukudulla Allah ya kiyam shi ne ta hanyar hagun hanyar fishin Allah wa billahi to ko kowanne da amfaninsa ranar makamin nan in ba makamin ya zo ba za a zauna lafiya ba ranar dukiyar nan in ba dukiyar ta zo ba za a zauna lafiya ba saboda haka ne kowanne da ranarsa ka duba ka gani ƙasa guda ɗaya Allah da ikonsa ana tonon ruwa iri ɗaya cikin ƙasar wannan ruwan yarda ne wannan ruwan fishi ne ruwan yarda shine ruwan da muke sha ruwan fishi shine ruwan fetur idan ba sa fetur din nan wuta ta tashi babu tafiye tafiye babu ayyuka dole sai jalalan nan ta zo an tada hankali ruwan fishi kenan ruwan yardan nan ko in babu shi gaba ɗaya babu rayuwa ma balle a nema mata jin daɗi yanzu in ka yanka daji guda biyu hakan nan ka kama gona sai ka yanka ka yanka zare tsakanin gona kai ta zuba ruwan ruwan sha a gefen dama ka zuba taki ka rika zuba ruwan ka na da ruwan fetur a gefe ɗaya kuma ka zuba taki ka zo ka yi shuka a bangaren da ka zuba ruwan yardan nan sai ka shuka ta tsiro amma bangaren fushin nan ba za ta tsiro ba amma da za ka sa wuta kar ka nuna mata inda za ta ba za ta yi wajen dama ba wajen fushin nan za ta yi to dama a famani taba ridwan Allah kaman ba a bisa kadin min Allah yanzu wanda da hanyar neman yardan Allah a hada shi da wanda ya dauki hanyar fushin Allah to dama duk wanda ya samu daukan hanyar yardan Allah to alqur'ani zai shiryar da shi wanda duk bai samu hanyar yardan Allah ba alqur'ani ba zai shiryar da shi ba ya dauki hanyar fushin Allah kenan Allah ya kiyaye yadi da wannan alqur'ani bihi da wannan alqur'ani ne ko da wannan hasken ne Muhammadu bihi da shi man ittaba ridwanahu duk wanda ya bi hanyar yardan Allah yake samun sugula salami bi hanyar Allah hanyar zaman lafiya assalamu min asma'ihi ta'ala salamu din ma sunan Allah ne assalamu al mu'minu to duk wanda yake neman yardan Allah sai ya bi hanyar Muhammadu sai ya zauna lafiya ya shiga hanyar zaman lafiya tun daga duniya kenan har lahira har har abada wanda duk bai yarda ba to shikenan ya bi hanyar fishi kenan a'udhu billahi ya dibi lawan tawarzuwa sugula salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi iznihi kuma sai Allah ya fitar da mutanen nan wato man din nan dama mun yana da ka'ida shi muzakkari ne shi muannasi ne shi mufradi ne shi jam'i ne shi shi wa mun ma ta sai ma zikir kaga yadi bihi Allah man ittaba man ittaba man din nan lafazin sa mufradi ne ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum bace yukhrijuhu ba yukhrijuhum zai fidda su waɗanda suka bi hanyar yardan Allah din alqur'anin nan da hasken muhammadu nan za su fidda mutumin da ya bi hanyar yardan Allah za su fidda shi minas zulumati daga dukkan kafirci da dukkan jahilci ila nuru zuwa ga hasken musulunci da hasken imani da hasken marifa wa yukhriju minas zulumati ila nuru bi izni wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah sai shiryar da su zuwa ga hanyar sa madaidaiciya in sun bi Muhammadu sun bi alqur'anin sa sun shiga hanyar sa hanyar zaman lafiya hanyar tsira wallahu yad'u ila daris salami Allah kullum yana kiran mu mu zo mu wannan hanya tasa ta yardansa yana tsoratar da mu kada mu hanyar fushinsa لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير ubangiji yana cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam duk mutanen da suka ce annabi isa ai shine allah da kansa ne ya fito cikin suran dan adam duk wanda ya faɗi haka hakika ya zama kafiri inji allah laqad kafara wannan mutum ya zama kafiri alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ka tambaye masu wannan muguwar magana qul man yamliku min allahi shay'an in arada an yulika almasih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an yanzu wannan magana da kuke cewa isa shine Allah yanzu in Allah ya ɗauke isa ya ɗauke maryam ya ɗauke mutanen duniya duk gabaki ɗaya shafe sai mai da su babu wa zai wa Allah magana babu to isa dai isa ne Allah kuma Allah ne isa bawan Allah ne manzon Allah ne ayar Allah ne ruhu kalima daga Allah amma isa ba shi ne Allah ba shi ne dan Allah ba shi ne mutum Allah ba duk wanda ya faɗi ɗaya daga cikin waɗannan guda uku laqad kafara gashi dai Allah ya ai Maryam din ta mutu ko sai me da Allah ce ta mutu Isa kuma zai dawo in ya dawo shi ma zai mutu da Allah ne zai mutu ba zai mutu ba to saboda kaga Allah mai iko ya ɗauke Isa ya je ajiye shi wani ya ajiye shi wani wuri ba wanda yana ya ɗauke shi daga duniya kuma in ya dawo da shi duniya ya yi auren ya aihun randa zai mutu ba wanda zai hana shi mutuwa to ha kuma komi ma duk abin da yake sama da ƙasa ai bayin Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda Allah ba shi da da ba shi da abokin tarayya laqad kabara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn maryam qul faman yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al masih ibn maryam inda Allah zai ce zai kashe annabi Isa dan Maryama وأمه يتي زي كشي مريم ما يفير النبي إيسى ومن في الأرض جميعا دا يتي زي كشي دكا وانت سكي باين كذا وزي هنا شي بابو كل من يملك من الأشياء أن أراد أن يملك المسيح مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء mulkin sama da ƙasa duk na Allah ne komi da komi halittansa ne kayansa ne bayinsa ne babu ɗansa ciki babu abokin tarayya ciki kuma ya kulku ma ya sha shi ke halittar abin da ya ga dama yadda ya ga dama in ya ga dama ya halicci abubuwa ba uwa ba uba ya kawo abubuwa ba uwa ba uba kamar yadda yake fitar da itatuwa daga ƙasa yadda yake fitar da suri daga ƙasa yadda yake kawo ruwa daga sama ruwan sama ba da uwa ba da uba haka Allah yake kawo shi ya zubo mana shi to haka haka ya ga dama ya rikki annabi adam da wani abu wanda ba danginsa ba domin shi danginsa jini da nama da fata da kashi da sauransu amma sai aka halice da wani abun da bai da wannan ƙasa da ruwa ƙasa da ruwa aka kwaba aka mai da su ji- wannan jikin na adam din to ya zama bai da uwa ba shi da uba aka yi- aka yi hawa'u wadda za ta zauna da shi ta aihu tare da shi aka halicce ta da haƙarƙarinsa na hagun wato ta zama tana da uba kenan amma ba ta da uwa sannan annabi isa alaihi salamu shine abokin laftunta ta mata daga namiji babu uwa to lalle a samu namiji daga ta mata babu uba al'adun yanzu ba shi da uwa ba shi da uba mu ko mu zama muna da uwa muna da uba ubangiji da shi kadai ba ya kama da komai to haka ya faru ya kulu ma ya sha yana halitta yadda ya ga dama ko ya halitta da uwa da uba yadda aka saba ko ya halitta ba uwa ba uba kamar adam ko ya halitta da uba kadai ba uwa kamar hawwa'u ko ya halitta da maryam da uwa kadai babu uba kamar isa yadda ya ga dama yake shi Allah ya kulu ma ya sha wallahi shi Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود والنصارى maganganu masu muni suna fitowa daga bakin yahudu da nasara da yawa kaji da waɗansu sun faɗa maka can baya wani annabi isa dan shine Allah auzu billahi to ga ba wata irin wan- wata irin wannan magana kuma har yanzu wa qalat al yahud wa nasara nanu- nanu abna'ullah wa ahibba'uhu suka ce su ai yahudu suka ce mu a wurin Allah kaman ƴaƴansa muke dan mu mutu- mutanen uzairu ne wai suna ce Uze- uzairu dan Allah ne shi uzairun da ya mutu shekara ɗari ya- Allah ya tashe shi ya nuna masa ikonsa ya tadda ɗansa mai shekara ɗari da ashirin ya tsofe shi ko shekararsa arba'in shi uban shekararsa arba'in mutuwarsa yau shekara ɗari ya tashi yana da shekara arba'in ɗansa yana da shekara ɗari da ashirin ɗan ya zama tsoho to sai aka nemi ya kawo musu attaura ya kawo ta daka sai suka ce ai wannan ɗan Allah ne to daga nan yahuda suka ce uzairu bin lahi maganan banzacin a bakin su sai yahuda suka ce ai su kamar ƴaƴan Allah suke a'udhu billahi nasara kuma suka ce ai su mutanen annabi isa ne annabi isa dan Allah ne a'udhu billahi kamar ƴaƴan Allah suke wato sun mai da abin kamar dai yadda idan mutum ya zama abokin dan sarki sai zai iya cewa ai ai ubanmu ne kirari suna cewa sha'abullahi muhtar har yanzu nan haka yahudu suke kirari suna ce su ne wai dangin da Allah ya zaɓa su ba kaman musulmi ko ko kirista ba sai sun yi sallah sai sun yi addu'a sai sun yi mai shiga aljanna su ba abin da za su yi aljanna kawai za su yi kai tsaye shi ba yahudu ba abin da ke yanzu kawai yana zaune yana jiran aljanna yana jiran gawun shanu in ji hausawa yana jiran wai aljanna shi ba ruwansa da sallah ba ruwansa da komai yana kawai yana harkar harkar dukiya kawai in ya mutu aljanna za shi wai shi na Allah ne a'udhu billahi nanu nanu suka suka ce wa qalat yahudu wan nasara nanu abuna Allah wa hibbahu qul ka tambaye su ya rasulatu naji inda dukkan ba yahude ne ga yawa yahudawa inda dukkan ba yahude dan Allah ne falima azibukum bi zunubikum dan menene in kun yi laifi Allah ya kan muku azaba naji in kun yi laifi Allah ya sa kari junanku fitu bi labarikum faktulu anfusakum kun yi laifi ya sa kun kakkashe junanku kun yi laifi an jefa ku a cikin ɗimuwa shekara arba'in kun yi laifi an hana muku kaza kun yi laifi an hana muku kaza to da ku ƴaƴansa ne ai ba zai muku wannan azaba ba falima yazukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ko kun i ko kun so wancan magana maganan banza ne an rabu da ita ku dai basharun mutane ne mimman khalaqa daga cikin mutanen da Allah ya halitta wannan kam haka ne amma ku ƴaƴan Allah masoya Allah ƙarya kuke Allah ba shi da ƴaƴa amma in kun da kun ce ku masoya Allah ne to wannan kuwa zamowa mutum masoyin Allah ba daga zamowarsa ni dan wane ba ne a'a ni da ni wane mutum yake zama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi wa yassa ma yana ce ta tsaya ta bauta wa Allah sosai kada ta ce ita yar manzon Allah ne idan ba ta bauta wa Allah ba ta je lahira ta ce ita yar manzon Allah ne annabi ba zai mata komai ba haka ya gaya babarsa haka ya gaya wa wato babar Safiya haka ya gaya wa amminsa Abbas to haka yake mutum ya tsaya tsakaninsa da Allah ya zama na Allah ya bauta wa Allah ya aikata abubuwan da Allah ya sa shi ya nisanci abubuwan da Allah ya hana ya jefa kansa wajen Allah to zai zama masoyin Allah amma maganar dan Allah kuma Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da da ba shi da abokin tarayya amma ahibba'ul lahi in mutum yana so ya zama waliyin Allah zai iya zama ya fitar da dukkan sharri a zuciyarsa na tsakaninsa da mutane ya jefar sannan ya jefa kansa wajen Allah ya ta ibada ya ta ibada ya ta ibada Allah da kamun ya mutu Allah zai mai da shi daga cikin masoya Allah da wannan hanya amma da ba da'awa ba da ce mu ne kaza mu ne kaza a'a laraba suna ce arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu wa abi wa jaddi laraba suka ce in mutum ya biya abu hudu zai halaka ana ni ni wai mutum bukirji ni din ni din kai wane ne cikinka kashi ko babu akwai jakar fitsari ko babu da can tun baka yi wannan kashin ba kai ruwan maniyin wani mutum ne yanzu ko in an jima ka dan mushe za ka zama sai an tona rami an gudu in baka ba zaman lafiya wari za ka yi mutane to kai wane ne mun san ka kana kunshe da kashi za ka zama gawa ka zama wari yanzu nan mun san ka kai wane ne ana kenan wana mu mun mu fulani ko mu yan arewa ko mu wane ne mu da harabawa mu sharifai mu sharifai kai dai ka ji da kanka ba ana wa nahan kenan to in kace mu ku wane ne ba ku dan adam ba to adamu din ma Allah ya ga mana gasa da ruwa ya hada ya kwaba ya yi shi darajoji ya bashi daga baya amma kasar da kake taka wannan da ruwan da kake taka wannan sune Allah ya kwaba yayi adamu daga ba Allah ya bashi darajoji to kai ma ka nemi darajojin daga Allah ba daga wajen asali ba tabbal li muftakhirin bi azmin nakhirin mai makama yana cewa wai halaka ta tabbata ga mutumin da yake alfahari da kashin da ya riddige ana wa na hannu wa abi baka san ni ba ni ne dan wani ni ne dan wani to kai dan wani ne eh to naji in kai dan wani ni dan adam ne dan annabi nuhu Allah da ubanka dubara wa shige nan kai dan wani eh to je kani ubana annabi nuhu ne kuma ubana annabi adam ne ya fi da ubana da ubanka wa ya fi kai dan wani wa abi wa jaddi ni kakana shine wane kakana shine wane to mun ji kakanka shine wane to ni kakana annabi ibrahim ne ko annabi nuhu ko annabi adam dole to da kakanka da kakana wanda ne suke nan to saboda haka mutum ya tsaya ya mai da kansa bawan Allah wanda ba kowa ba karka dubi kan kai kowa ne in dai ka gina kanka ce kai ne wane to Allah zai rushe ka man tawaba rafa'ahu Allah man takabbara wada'ahu Allah duk wanda ya daga kai yace shine kaza to Allah zai saukar duk wanda ya nuna wa Allah shi ba komai bane shi dai falalan Allah shi ba komai to Allah zai daga shehu mushe ibrahim kawla yana cewa ku dubi ku dubi aya ko da abubuwan ku dubi aya cikin girman kai da tawali'u ko da abubuwan da rai yake so wasalin su ta ƙasa yake farawa duk abubuwan da rai ke ki wasalin su ta sama yake somawa sai ce al ilmu ilmu kowa yana son ilimi ko jahili in kace masa malam zai waya saboda yana so to wasalin farko ina yake i a ƙasa ko ilmu to sihhatu lafiya lafiya kowa yana son lafiya sihhatu wasalin na farko ina yake a ƙasa gina wadata arziki kenan kowa yana son arziki wasalin na farko ina yake ƙasa to yace in ka dubi kishiyoyinsu kuma ilmu din nan kaga jahalu wasalinsa a sama yake akwai masalin jahalu jahilci wasalinsa a sama yake mutakabbiri sihhatu maradu ma wasalinsa a sama yake saboda girman kai to gina faɗuru talauci fa wasalinsa a ina yake a sama to hizbu koshi jadbu fari ja da fi kaga fi yana ƙasa ne ja kuma sama ne to hadhihi isharatun idza aqalta ra'iqatun faltazima ulhimta sai yace wannan ya ishe ka ishara ya ishe ka ishara lokacin da wannan littafi gagarau dinnan shekarar 21 a duniya radiyallahu anhu saboda haka a jefar da girman kai hali yahudu ne da nasara mudewa ne nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu barantum basharun mimman khalaq mutane ne kawai kaman kowa ya gafiru liman yasha'u saura duk wanda ya tuba wa Allah ya mai da kansa mutumin kirki Allah zai masa gafara ko ba yahude ko ba nasare ko ba ajal ko wani iri kai dai ka tuba wa Allah ka zama mutumin kirki ya gafiru liman yasha wa yazimu man yasha duk wanda ya tuba wa Allah to Allah ya ga dama zai masa gafara kuma wanda duk bai tuba in Allah ya ga dama zai masa azaba walillahi mulku samawati wal ardi ma bainahuma mallakan sama da na kasa na Allah ne ba mai sa masa baki sai yadda yake so yake yi ba wanda yake da wani alfahari akan Allah sai yadda yake so yake yi wa ilayil masir kuma koma duk gabaki daya kai dan wani ne kai dan wani ne kai wani ne kai wani ne duk gabaki da zamu koma ne ga Allah kowa a nuna masa abin da ya aikata a duniya يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير معاذ بن جبل صحابي من الله صلى الله عليه وسلم da shi da ubadatun sabit da ugbatun su uku suna hira da yahudawa sai suka ce musu wallahi mun rantse da Allah mai gidanmu nan Muhammadu ku kanku kun san annabin Allah ne manzon Allah ne don kun dade kuna ba mu labarin sa lokacin da bai zo garin nan ba kuna ce Allah yana da wani babban annabi zai aiko shi karshen zamani mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza shi ne gashi kuma yana kama da kaza kaza kaza din ai ku kuka tabbatar mana yana zuwa wallahi kun san shi ne suka ce ƙarya ne tun da Allah tun daga annabi Musa har yau ba wani annabin da Allah ya taba turowa ba wani littafin da aka taba turowa bayan bayan wannan ƙarya ne mun faɗa ba ma ja ana min bashirin wala nazir ba wani wanda ya taba zuwa bayan annabi Musa suka ta wannan jayayya to sai Allah ya aiko da wannan cewa ya alal kitabi ya ku yahudawa qad ja'akum rasuluna gaskiya ne manzon mu ya zo muku ala fataratin minar rusuli kuma abin mamaki a lokacin da duk duniya take da bukatarsa domin idan ruwa an daɗe ba a yi ruwa ba ana bukatar ruwa kwarai da gaske in an daɗe ba a samu wani abin amfani ba da abin amfanin ya wuce ita warwasonsa to Allah ya kawo annabi Muhammad lokacin yankewan annabawa annabin da yake kusa da shi shine annabi Isa yau shekara fiye da ɗari biyar kenan babu annabi a zamanin annabi Isa akwai waɗansu fa'azuz na bisalisin faƙarin na laikun mursalin akwai akwai daga cikin hawariyawansa Allah ya aiki mutane uku wanda suka taimaka masa isar da aikansa shi annabi isan kuma kusan aikowa annabi Muhammadu an turo wani annabi Malik ibn Sinanin Balarabe wa'ancan guda uku da Yahudawa ne Malik ibn Sinanin Balarabe annabi ya ga yarsa to an an turo shi ba ba manzo bane annabi ne ya zo yayi fada da yayi fada da wata wuta a adan aka aiko shi ya kori wutan ya bai da ita cikin rami ta zo tana kokona abubuwa to yana musu magana sai ya ce musu ku binne ni bayan kwana arba'in ku tono ni in kawo muku labarin kabari da lahira aka binne shi kwana arba'in yayi sai ƴaƴan suka tafi mu yadda ba mu yadda ba za ku mai da mu abun magana a duniya cewa an tono uban mu a kabari an tono sai aka bar shi manzo Allah daga da ya ga yarsa yace marhaban bi binti nabiyyin dayyahu qawmuhu maraba da yar annabin da mutane suka tozarta shi da sun tono shi mana to tsakanin annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani aika sallallahu alaihi wasallam fatara aka yi ta annabawa tsakanin annabi adam da annabi nuhu akwai annabawa tsakanin su shekara dubu ne annabi adam da annabi nuhu tsakanin annabi nuhu da annabi annabi ibrahim shekara dubu ne in ji masu tarihi tsakanin annabi ibrahim da annabi musa shekara dubu ne Tsakanin- ah, tsakanin annabi musa tsakanin annabi ibrahim da annabi musa shekara dubu ne tsakanin annabi musa da annabi isa alaihi salam shekara dubu da ɗari tara tsakanin annabi isa da annabi muhammad shine shekara ɗari biyar da wani abu akwai maganganu akwai ɗari biyar da tis'in da tara ko ɗari shida haka dai in an duba za a ga bambanci tsakani in ka ce miladiya bana muna da dubu da ɗari tara da tis'in da biyar ah, shi kuma hijira muna da dubu da ɗari hudu da goma sha biyar za ka ga fatar da take tsakanin annabi isa kenan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a Allah ya ko muku annabi daga gare shi kad ja'akum rasuluna babban annabi namu ya zo daga daga gare mu inji Allah yubayyin lakum zai muku bayani ala fatratin tare da kuma an yanke aiko annabawa lokacin da ake bukatan annabawa din ala fatratin min rusuli an taqulu wai amsar ku kenan ku ce ma ja'ana min bashirin wala nadhir ƙarya ne ba wani annabi da yazo babu wani annabi haka za ku yi mini kun warware alƙawari kenan dama a cikin alƙawarin da muka yi da kuku yahudu wai zaka zalla misa ولقد كتبنا ميثاق بني إسرائيل وبعض موسى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لنقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموه وآمنتم برسلي وأزرتموه كنت أقول ما جاءنا من بشير ولا نذير نوئي لنكرية دكرية القوري kwace ma ja ana min bashirin wala nazirin babu wani annabi da ya zo mana albishir babu wani annabi da ya zo mana gargadi bayan annabi Musa ƙarya kuke yi faqad ja'akum bashirun wa nazir gaskiya ne tun daga bayan Musa ai annabawa sun zo da yawa kamun sun ma'arsalna rusulana ta tire annabawa da yawa sun zo wato annabi a wajen annabi dubu aka aika tsakanin wajen annabi dubu aka turo annabawa tsakanin annabi musa da annabi isa a cikin bani isra'ila annabi dubu aka aiko a cikin danginsu kawai tsakanin annabi musa da annabi annabi isa kawai rusulana ta tire an taɓulu ma ja'ana min bashirin wa nazir faqad ja'akum bashirun wa nazir gaskiya ta Allah annabawa sun zo muku sun yi albishir sun yi gargadi fa kadda kun bashirun wa nazir wallahi ala kulli shay'in qadir kuma gaskiya annabi Isa wanda kuka karyata ma ku yahudu annabin Allah ne bashirun ne nazirun ne ga Muhammadu bashirun ne nazirun ne fakar ja kun bashirun wa nazir wallahi shi Allah ala kulli shay'in qadir yana da ikon yin komai وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسلنا بينكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتيكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا رسول الله كجاء بند النبي موسى كي قيا ويهودا بني إسرائيل ينا شيء موسى آه tun lokacin da annabi Musa ya faɗa mutanensa su Yahudawa ne kan ya kaumi ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum kun tuna ni'imomin da Allah ya yi muku masu yawan nan uzkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan bayan ni'imomin da ya yi muku masu yawan gaske iz ja'ala fikum anbiya ya sanya annabawa da yawa a cikin danginku babu dangin duniya da yake da annabawa da yawa kamar dangin bani Isra'ila izjala fi kun biya wa ja'alakum mulukan kuma Allah yayi ku sarakuna domin bayan kwatowansu daga fir'auna sarakuna suka yi ta zama sai annaba sai sarakuna bayan Allah ya kwato su daga hannun azzalimin nan fir'auna to wannan kenan wa ja'alakum mulukan ya sanya ku sarakuna duk wanda ya zama dangin sarki shi ma zai bin kirje ce mu ne mu ne saboda haka ba dukkan su ne sarakuna ba amma kuma dukkan su sarakuna tunda yake dangin su ne suke sarauta kuma wata rana wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasu Allah talauci ya dame ni ya ce alaka zaujatun ta'awi ilaiha kana da matar da kake kwana wajenta ya ce ina da ita ya rasu Allah ashe kai ba matalauci bane mai mace a ce masa matalauci ce alaka baitun ta'awi ilai kana da gidan kwana ya ce ina da gida ce ashe kai ma mai arziki ne kike kukan talauci ai wanda yake da mace yana da gidan kwana ai mai arziki ne alaka khadimun ce kana da mai daukar ruwa da itace ita ina da shi ita an tamilal muluki ashe kai ba sarake ne ai sarautar duniya ba ta wuce nan ba kana da mata kana da ɗaki kana da hadimi mai maka aiki ai sarautar kenan to yin mulukan kenan wato kowane mutumin da Allah ya bashi wannan in dai ba hadama ba to ya ga duk abin da ake nema ya samu komi dukiyar mutum daki ɗaya zai kwana a ɗakin ma gado ɗaya zai kwana a gadon ma gefe ɗaya zai kwana komi yawan gidajensa ko komi yawan rigunansa in ya zo fitowa ba zai wuce riga biyu ba karama da babba sai wallo sai sai sai hula sai rawani in yana nadawa sai alkabba in yana dorawa to haka kuma abinci ba zai wuce abincin da kowane dan adam zai ci ba sai dai wani ma mai dukiyar bai iya cin abincin da wani matalauci zai ci to menene na hada ma ka sauke wa kanka wa dai kuma alami da alamin alamin amma ubangiji yayi wannan ne don saboda zaman lafiya domin ba don an sa wa dan adam guri ba dan adam shi shugaban talikai duk wanda ba shi da abubuwa masu yawa ba zai iya tafiyar da jama'a ba kai ne shugaban jama'a in abincinka bai sauraka ba su ba yaushe za su zama naka kai ne shugaban jama'a in rigunanka bai sauraka ba su ba yaushe za su zama naka kai ne shugaban jama'a in kuɗinka bai sauraka ba su ba yaushe za su zama naka kai ne shugaban jama'a in ɗakunanka bai sauraka ba su ɗakunan kwana ba yaushe za su zama naka to saboda wannan sharadi ne dama na shugabanci amma ya zama dai a cikin haddin musulunci inda ya iyakance kada a ƙetare iyaka a samo su abinci ba hana ba kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizq Allah bai haramta mutum ya ci abinci mai daɗi ya gida mai kyau ya sutura mai kyau ya mace mai kyau ya abin hawa mai kyau Allah bai hana wannan ba amma dai ya zama ba ba iyaka ka ketare ka samo su ba cikin hanya wannan shine abin da aka aka shar'anta kenan wa ataykum ma lam yuti ahadan min al-alamin wa ja'alakum mulukan wa ataykum Allah ya ba ku ma lam yuti ahadan min al-alamin Allah ya ba ku abinda bai taɓa ba wani ba daga cikin halittar Allah tun da ake babu wani dangin da aka masa wannan irin dan irin irin wannan da aka yi muku alherin da an halakar muku da fir'auna an gadar muku da ƙasa an gadar muku da mulki an mai da dangin ku da yawa annabawa wannan ba taɓa wani irin wannan ba ba don dai annabi ya bayyana an ce mutanensa kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nasi ba da babu kamar ku da ba da ba kamar yahudawa da nasara يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين بيان أن موسى أنهر كد فرعون يا زونا لافيا ya karbo attaura an zauna lafiya to sai aka umurce su da yaƙi aka umurce su da yaƙi za su yaƙi jababirawa a ariha ariha cikin ƙasar sham to ita ce ake kiranta a al'ardul muqaddasa wato abin da ya ɗauki kudus falastin jordan turisina to wayannan tsakani suna ake kiransu al'ardul muqaddasa wato wuri mai albarka wurin da aka yi ba taɓa yin wuri mai yawan annabawa kamar wannan tsakanin wurin ba al'adul muqaddasa to amma zan hanci albiladul muqaddasa kai tsaye inda ba kafiri shine makka da madina to sai aka hore su su tafi yakin jababirawa jababirawa waɗansu mutane masu tsawon gaske masu jiki manya-manya to sai da aka umarce su aka sai annabi musa sai ya tura mutane goma sha biyu su je su yi masa gangane ccid su kawo report menene yaya zaman mutane yake in za a yaƙe su wace hanya za a bi yaya suke yaya suke mutane goma sha biyu sai suka je da mutane goma sha biyu suka je suka duba suka tadda su katti ne manya manya katti ne manya manya ta zamu aje wajen katti manya ha? to sai suka duba su goma sha biyu wakilan asbat guda goma sha biyun nan wakilan asibar da goma sha biyu sai aka tura su su je su yi gangane su yi cid su kawo report ya garin yake ya mutane suke sai suka je suka tattaru manya-manya ƙatti manya-manya da suka dawo sai suka dawo da tsoro suka gaya wa annabi musa abin da suka gani kai mun ga mutane manya-manya ne ai irin mu sai ya fita tsakanin kafar ta tsakanin kafafuwan sai wuce sai annabi musa ce to kar ku gaya wa kowa Allah ba zai ɗora mana abin da ya fi ƙarfin mu ba tunda Allah ne ce mu yaƙe su kar ku gaya kuwa za mu je kuma za mu yaƙe su kar ku gaya kowa balle a ji tsoro to wannan shine hukuncin tace labarai wai za ja mu amrun min lamni awil khawfi azaubi ba yadda labarin kowane iri a mai da shi jita jita a gari ba sai an kai wajen shugabanni sun tace haka rediyo suke yi haka hukuma take yi haka ya kamata ko ko ina a yi kar a yada jita jita to sai yace kar ku yada wannan jita jita kun shiru kar kowa ya magana guda goma sai suka ba da lab- kowa sai ya faɗa wa abokin asirinsa amma Khalid surkin annabi Musa wanda yake auren yar uwarsa Maryam da Yushau yaronsa wanda suka shi din nan lokacin da suke tafiya wajen wajen Khadir to su sai suka kame bakin su ba su ce komai ba sai labari ya yadu a gari cewa ai mutanen da aka ce za a yaƙe su nan sun fi ƙarfin mu sun fi ƙarfin mu ya qamit kullu ardil muqaddasati allati kataballahu lakum ku shiga wannan gari mai kasa mai kal- mai tsarki wanda Allah ya rubuta muku nasara a cikin ta wala tartaddu ala alberikum kar ku juya da baya ku je kun ji tsoro fatan kalibu za ku juya kafina kuna masu asara in kun saba wa Allah akan umurnin sa la kiyaye mu saba wa Allah akan umurnin sa wato watan azumi abin da ya zama dole gare mu musulmi a yanzu bin umarnin manzon Allah kamar kullum manzon Allah ce su mu lirwati ya qawi lirwati fa in gumma alaikum fa akmilu iddata salatina in kun ga wata ku yi azumi in kun ga wata ku sha ruwa in wata ya buya ku cika ku cika kwana talatin idan ka yi ka ka huta in ka je lahira Allah tambaye ka me yasa shekara da shekaru azumin ka baya cika sai ka ce a annabin ka sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ya ce in mun ga wata mu yi azumi in mun ga wata mu sha ruwa in wata ya bo mu cika 30 to wata bai buya ba balle mu cika 30 29 an gaya mana an gari 29 an gaya mana an gari saboda haka sai Allah ya barka amma fa in ka sha da gangan ba mu da za ka gaya wa Allah ya barka shi mara lafiya da matafiyi Allah ya ba su dama su ci abinci sai lokacin da mara lafiya ya warke sai lokacin da matafiyi ya dawo gida amma an fi son mai tafiya ya azumi akan ya sha din amma an ba shi dama ya sha amma shi mara lafiya ganewansa a jikinsa in ya ga zai iya ya azumi in ya ga ba zai iya ba ya sha ruwa
Amin.
alhamdulillah Allah mana gafara Amin.
Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu Amin.
iyayen iyayenmu da malamu da malamu Allah Amin.
saka shi funan mu da alheri Allah ji kanmu musulmi maza da mata rayayu da matattu Amin.
Allah ya mu albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da albarka a Najeriya Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب السلام محمد يا ربنا العالمين